بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله عقيدة السلف أصحاب الحديث ko ar-risala fi itiqadi ahli sunnah wa ashabul hadith wal a'imma ta Abu Uthman ibn Ismail ibn Abdurrahman as-Sabuni wanda rasu 449 rahmatullahi alai darasi na takwas zamu tashi ne inda mala yake cewa game da annuzul kenan wa fi riwayati Sa'id ibn Marjana an Abi Hurairata ziyadatun fi akhiriha yace a riwaya ta Sa'id daga Abu Huraira akwai ƙari a ƙarshenta wahiyar thumma ya busutu ya daihi sai ya shimfiɗa hannuwansa fa ya ƙulu mai yi ƙuridu wa zai nemi bashi gaira adumin wala volu wanda yake ba wai babu shi bane ko kuma wanda yake mai yawan zalunci a wannan shi ma sahihi ne muslim ya fitar da ya fitar da wannan gaira adumin wala volum وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرواية كما أبو حازم دقى أبو هريرة دقى منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ينزل إلى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فينادي سيكرا هل من سائل فوقيا هل من مستغفر فأغفر له فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلان الثقلان الجن والإنس تندى الجن قال وذلك حين تسيح الديوك لوكتن دا zakaru suke tara ko watan haƙul hamir haka jakuna suke guga watan bahul kila karnaka suke haushi wannan addinin ya fitar da shi a cikin musnadul firdaus daga hadithin ubada ibn samit وفي رواية أبو وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق عن عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة يعكو سكارة كريمة سكو وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى شنو عند أبو يعلى يبادا إمام الأباري شني حمزة بن عبد العزيز المحلبي قال أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان ابن أبي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المبارك قال يتي حدثنا فضيل ابن سليمان سوانا با مايك زاكو إيجا مشلاي شيما فضيل ابن سليمان دومن آه ليس بالقوي ليس بالقوي yuktabu hadithu in ji abu hatim cewa laisa bil qawi fudayl ibn sulaiman an musa ibn uqba an ishaq ibn yahya nam me yasa to sai shi an ishaq ibn yahya ishaq ibn yahya shi kuma majhul majhul hal ne an ubada ibn samit tunan kuma akwai akwai irsali yace qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzilu tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samai dunya hatta yabqa thuluth al-layl al-akhir fa yaqulu ala abdun min ibadi yad'uni fa astajiba lah ala zalimun li nafsihi yad'uni fa aghfira lah ala muqattarun alaihi rizquhu fa yad'uni fa arzuqah ce ala abdun da bawa daga cikin bayina wanda yake kira na yake roƙona in amsa mishi da wanda yake ya zalunci kansa yake roƙona in gafarta masa akwai wanda yake muƙattarun alaihi rizquhu wanda aka kuntata arzikin shi ya kuntata ya roƙe ni in azarta shi ala mazlumun wanda aka zalunta yankuruni fa ansura ya ambace ni in taimaka mishi in agaza mishi ala arin shine asir wanda aka kame ya da'uni fa afukka in saki shi in kawo mashi mafita qala fa yakunu kadhalika ila ay yatlu'a as-subh haka zai kasance har alfijir ya fito wa ya'lu ala kursiyyi to wannan da rauni wannan eh wannan hadisi wanda ke da'if at-tabarani a cikin al-mu'jam al-awsat ya fitar da shi ta hanyar shi ishaq ta hanyar shi ishaq ibnu yahya eh ta hanyar ishaq ibnu yahya kamar yadda al-haythami yake a cikin majma'uz zawaid ishaq ibnu yahya kaga nan aka ce akwai irsali shine na bai jiya bai ji ba daga shi obada to sai mu ji inda yake cewa fi riwayati abi zubair an jabir riwayati abu zubair an jabir min dariki مرزوق من طريق مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد ابن إسحاق ابن خزيمة مختصرا إيه وأنا ما دي دروني إيه وأنا ما دي دروني ابن خزيمة سو البزار البغوي اللالكائي دس رويت وانا دا البيهكي أتشكين شعب الإيمان إن كاغني أكو أنا أتا أبو الزبير عن جابر دي عن جابر من طريق مرزوق ابن أبي بكر ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر نما رسل تارو الذي خرجه الحسن ابن سفيان في مسنده وانما أكويروني البزار يا فداتا هكا الشيخ الألباني ما يضعف وانا أتكن الضعيفة ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أنا ما أنا أي تارو أبو الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ce inna ashiyata arafa yanzilu fihi ila sama'i dunya fayubahi yi tunƙahu ko bi ahlil ard wanda suke a ƙasa ahlil sama an sama yi tunƙahu ga wanda suke ƙasa ga wanda suke sama ya ce unzuru ila ibadi shu'san gubran bahi zai ku duba bayina shu'san ash'asa a gabar kenan ko gashinsu din ya yi mai ake cewa ne da hausa mun yi hausa ko shi'uthan gubran na kura yi wurtutu zahin wato barizin kenan lishams yi zahin barizin lishams ash'asa a gabara kenan ko ja'u min kulli faddin amik sun zo daga kowane wuri wanda yake mai nisa irjuna rahmati suna fatan rahamata walam yarau azabi ce ba su ga azabata ba falam yura yawmun aktharu itqan minan nari min yawmi arafa ba a ga wani yini ba wanda ake yawaita yantarwa daga wuta da ya ranar arafa to wannan ma da rauni ibnu hibban ya fitar da shi a cikin sahih nasa da abu ya'la a cikin musnad da ta hanyar shi hisham din da kuma ga abu zubair shine muhammad ibnu muslim ibnu tadrus kaga saduku ne illa annahu yudallis idan kuma ga mudallisi ne ka duba taqribut tarib da tabaqatul mudallisin da jami'ut tahsil da haka Sheikh Al-Albani ya ba'afa shi a cikin ad-da'ifa amma cikin sahih Muslim akwai hadisin Aisha ma min yawmin akthar kidan min ay ya'tiqullahu fihi abdan min an-nar min yawmi arafa wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-mala'ika fa yaqulu ma arada ha'ula kaga shi wannan ya inganta insha Allah sahihi ne warwa hisham ad-dastuwa'i an yahya ibn abi kathir an hilal ibn abi maimuna an ata ibn yasari an rifa'a al-juhani حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مضى ثلث الليل لن تيبس أكون دري يغشي أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل لا أس لا أسأل عن عبادي غيري من يستغفرني فأغفر له ومن يدعوني أستجيب له ومن يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح ينزل زي سبكو واسمن دنيا زي لا أسأل عن عبادي غيري man yastaghfiruni fa aghfirah ti bayina fa ni kadai suke roko ba sa roƙon wani wa zai nemi gafara ta in gafarta mashi wa zai roƙe ni in amsa mashi wa zai tambaye ni in bashi har hatta yan fajar suba a san su su ba na jirawa sai ha sai hakuri wani lokaci akwai irin wannan matsewar aga ai ta fama to shi yasa kawai amma tana samu ya shiga shi ke قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأجر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي كي جماعة وي سوبين sun shaida sannan kuma nima ina shaidawa gare su su biyun lalle su biyun sun ji annabi yana cewa inna allaha yumhilu hatta idza zahaba thuluthul layli al-awwal habata ila as-sama ay habata ay nazala sama ad-dunya fa yaqulu hal min mudhnib hal min mustaghfir hal min sa'il hal min da'in hatta ta tatlu ash-shams shin da mai zunubi shin da mai neman gafara shin da mai tambaya shin da mai addu'a har sai rana ta fito wannan ma dai insha Allah sahih ne muslim ya fitar da shi a ƙarshen shi hatta yan fajr al-fajr maimakon hatta tatlu ash-shams shine kawai hatta yan fajr al-fajr ba tatlu ash-shams ba to shine dai abinda zamu kiyaye قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا الحسن ابن الصباح قال حدثنا شبابة ابن سوار أن يونس ابن أبي إسحاق شذاك جمال يونس ابن أبي إسحاق أن أبي مسلم الأجر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما سبين قال سنشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت sannan ya umarni da ƙofofin sama a buɗe su faƙala halmin sa'il fawaɗiya halmin da'in fa'ujiba halmin mustagfirin fa'agfira la halmin mutsar ku daga cikin kunci an mai yujibul mutsar idan da'a wa yakshifu su akshifu anhu darra in yayi mashi wannan damu tashi wannan abin da ke damu shi halmin mustaghith kuma neman shayarwa ugitu fala yazalu zalika ba zai gushi ba haka makanahu a inda yake hatta ya tulu alfajr har alfajr ya fito fi kulli lailatin min ad-dunya a kowane dare wannan ma da rauni da ifi ne ka karanta daru qutni a cikin an-nuzul قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس يعني الثقفي قال حدثنا مجاهد ابن موسى والفضل ابن سحل قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال حدثنا آه قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأجر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما سوبين شهدا على رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu annabi ya ce idza kana thuluthul layli nazala tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i dunya fa qala ala hal min mustaghfirin yughfaru lahu shin da me neman gafara a gafarta mashi lokacin muna jin muna bacci muna min shari in an sa ma asuba ayi take nan ba Allah yana shi yana fadar ina mai bukata ina mai nema in ma jarabawa ce kake so kai to ina mai neman cin jarabawa ɗin in ma kana neman arzikin ne ina mai neman arzikin in kana neman kaza in kana neman in aure kake so ko mai bukatun ka gaba ɗaya to Allah yana faɗar ina mai bukatar kaza sai ka bi dare ka yi baccin ma in zuwa ce ka yi baccin ka ɗan samu hutu ka tashi ka yi wa Allah kirari ka yi salati ka zubo addu'o'inka wanda Allah yake so ki yana son addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an ta kurji Allah bukatunka Allah zai karba maka sai ga mutum addu'an shi cikin azumin nan gaba ɗaya ka dube su gaba ɗaya ba lahira ka samu mutane gaba ɗaya wani kawai wani kawai daga kuɗi bai wuce aiki mata wata jarabawa ko kasuwa ko bukata idan ka duba bukatunmu gaba ɗaya za ga iya duniya ce muke sanyawa kawai amma ina kai Allah da kyauta mu ji karatu malam ya ci gaba da cewa ila sama'id duniya fa qala ala hal min mustaghfirin yughfaru la hal min sa'ilin yu'ta su'alahu ala hal min ta'ibin yutabu alayhi na mai nema a bashi abin da yake nema ina mai tuba a yi mashi gafara a ta'ibu min zambi kamar lazamban wanda ya sha giya a duniya ka san ai bishin ta alahira ko a tabbata hadisi to in ya tuba fa zai sha ko ko ya tuba kawai shi kina riga ya sha in ya tuba zai sha a can ko ko inda ya sha dan kawai shi kenan can ba zai sha ba ko ko in ya tuba zai sha a can in ya tuba shi kenan kwarai da gaske to ai ka duba at-ta'ibu min adh-dhanbi kamar lazan bala kawai babu laifin ne kai wani lokacin ma kana ma iya tuba abin ma ya koma samun lada ma ya koma lada da haka in dai kana tuba a ta yau zambi kamar ladan ba in za ka sha giya ka tuba tuba mai kyau ka bari insha Allah za ka sha a can Allah ya yafi ba قال حدثنا الأستاذ أبو منصور أبو منصور ابن همشار قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال حدثنا أبو منصور الرم... الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سحيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك أنا الملك talafin ni ne mai mulki ni ne mai mulki ni ne mai mulki ni ne maliki yau mai din talafin mai yasalu ni fa wadiya wa zai nema daga ni in bashi wa man yad'u ni fa astajiba balah? wa zai roke ni in bashi in amsa masa wa man yastaghfiru ni fa aghfira lah fala yazalu kadhalika hatta yatlu al-fajr wannan ma sahihi ne ma muslim ya rawaito shi ta hanyar suhail ibnu abi salih To, sai malin ya ce, Sami'atul Ustaza? Sami'atul Ustaza Aba Mansur ala ithri hadal hadith. Na ji al-Ustaz Abu Mansur a bayan wannan hadithi, allazi amlahu wanda ya shiftarsa, ai imla'insa gare mu ya ƙulu, yana cewa su ila Abu Hanifa anu. An tambayi Abu Hanifa game da wannan faƙar ce yanzu da bila kai. Na sauka ba tare da an ci gani da yake sauka ba. Wa qala ba'duhum wasu kuma suka ce yanzu nuzulan ya liƙo da rububiyya yana sauka saukar da ta dace da rububiyya ta Allah amma bila kaifin ba tare da an ce ga inda Allah yake sauka ba min gairi ayyakuna nuzuluhu mithla nuzul khalq ba tare da an ce ba sabkowarsa irin sabkowar halitta ce bitakhalli tana za a ce ya ya wofinta daga wannan wurin wattamalli ko kuma attamalli za ka ce bitakhalli wattamalli attakhalli ay yakhlu minhu makan ya zama ya bar wannan wurin shi kuma attamalli ya zama yamtala'u makanun akar ya je wani wurin kuma daban to shi Allah ba a yi ba a yi irin wannan li'annahu azza wa jalla domin shi ga Allah munazzahun ne Allah ya tsarkaka abin kore mashi ne an ta kuna sifatuhu mithla sifatul khalq a cewa siffofin Allah zama irin siffofi na halitta kama kana munazzahan kamar da Allah yake abin tsarkakewa an ta kuna zatuhu zatin Allah mithla zawatil makhluqin zama irin zatin abokanan halitta famaji'uhu wa za'a rabbuka wa itiyaluhu ayyatihumullahu wa nuzuluhu da aka ce maka yanzu rabbuna to wannan duka ala hasbi ma yaliku bi sifati da gwargwadon yadda ya dace da siffofin Allah ne min gairi tashbihin ba za ka kamanta ba wa kaifin muka ce ga yanda yake sabkar yanzilu nuzulan yaliqu bi sifatihi in kai wannan ka huta insha Allah sai mu tashi wa qala al-imamu Abubakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah fi kitabihi at-tauhid insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi